السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى كما بينا في الخطبة الماضية أن العبادات التي شراها الله تبارك وتعالى لنا لها آثار حسنة في حياتنا ومثلنا بالصلاة ولم ننتهي عنها لأن الآثار التي تترتب على هذه العبادة العظيمة ألا وهي الصلاة آثار عظيمة وآثار كثيرة ومنها كما بينا أن في صلاة الجماعة دعما لعاطفة الأخوة وتقوية لرابطة المحبة وإظهارا للقوة وبالاجتماع تذهب الضغائن وتزول الأحقاد بين المسلمين وتتالف القلوب وتتحد الكلمة وفي صلاة الجماعة تظهر عظمة ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى ويعم الخير وتنتشر الرحمة لأن المسلمين إذا اجتمعوا في صعيد واحد وراء إمام واحد إلى جهة واحدة يعبدون ربا واحدا خاشعين خاضئين متذللين خائفين طامئين رحمة الله تبارك وتعالى غشيتهم رحمة الله وأمهم إحسانه كذلك في الصلاة نفع عظيم يعود على البدن فهي أي الصلاة تقوي العضلات وتسبب اليقظة المبكرة والنشاط لجميع الجوارح فالجسم في الصلاة يعمل قائما وقائدا وراكعا وساجدا واللسان يعمل تاليا مكبرا ومسبحا ومهللا والقلب يعمل متدبرا متفكرا والعقل يعمل متفكرا متدبرا فيما يتلى عليه من كلام الله تبارك وتعالى والقلب يعمل مستحضرا رقابة الله تبارك وتعالى وخشيته والشوق إليه وكذلك في الزكاة أن الزكاة تغرس في نفس المؤمن فضيلة السخاء وتطهر نفسه من رذيلة الشح وبذلك يفوز المؤمن برضا الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كذلك في الزكاة سد لحاجة الفقراء وتفريج لكربة الغارمين وتيسير لأبناء السبيل وعون على المصالح العامة كذلك أن الزكاة تخرج الضغائن من قلوب البائسين وحقدهم على الأغنياء المترفين فتملأ قلوبهم بمحبته بمحبتهم وتمنعهم من الإساءة إليهم وبذلك يسود السلام والأمن بين المسلمين وتكون الألفة والإخاء كذلك في الزكاة تخليصا للمال من الشر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره رواه الإمام الحاكم وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حصنوا أموالكم بالزكاة أخرجه أبو داود كذلك يا عباد الله في الزكاة ضمان اجتماعي لأن الإسلام يأبى أن يكون في مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه والثوب الذي يواريه والبيت الذي يؤويه وهذه ضرورات يجب أن تتوفر لكل من يعيش في زل الإسلام الرحيم والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضرورات وما فوقها من كسبه وجهده فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهرين عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى إنما قلناه قليل مما هو موجود في العبادات التي شراه الله تبارك وتعالى لنا فعلينا أن نحقق هذه العبادات العظيمة لكي نحصل ونحظى بهذه المقاصد وهذه الأمور الطيبة وكي نفوز بالسعادة الأبدية والنائم السرمدي والنائم السرمدي إن الله تبارك وتعالى سيحقق لنا ذلك ما دمنا قمنا بهذه العبادات العظيمة إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأل المولى جل جلاله بمنه وكرمه وإحسانه أن يحقق لنا هذه الأمور وأن يحقق لنا هذه المقاصد إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بعباده المؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم مسلمين ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amuran mu gaba daya kamar yadda muka bada a cikin hudubar da ta gabata cewa dai ibadodin da Allah subhanahu wataala ya sharanta mana suna da amfani mai tarin yawa da yake biyo bayan mun aikata su muka bada misali da sallah saboda sallah ita ce mafi girman ibadodin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mu kuma mun gai kaɗan daga cikin fa'idodin da ke akwai da alamomin da suke biyo bayan wannan ibada mai girma idan mun tashi tsaye mun aikata ta a cikin sallar jam'i dai har yau akwai ƙarfafawa ga ɗabi'a ta ‘yan uwantaka ‘yan uwantaka ta musulunci a cikin sallar jami akwai ƙarfafawa ga ainihi alaƙa ta soyayya tsakanin musulmi akwai kuma bayyana ƙarfin musulmi sallar jami tana nuna cewa musulmi masu ƙarfi ne saboda suna haɗuwa wuri guda ɗaya su bauta ma Allah subhanahu wataala kuma da haɗuwa a yi sallan nan bayan limami guda ɗaya duk wata ƙeta da duk wani kyashi da duk wani bakin ciki yake gushewa daga rayuwar musulmi sa'annan kuma da sallan nan ake samun haɗin kai ake samun haɗuwar kai tsakanin musulmi da kuma soyayya da juna saboda muna zannawa kowa na shaƙan lumfashin kowa da mai shi da mara shi da mai kaya sabi da mai kaya tsohi da mai kaya masu kyau da mai kaya munana duk za a haɗuri guda ɗaya a bauta ma Allah subhanahu wataala kaga wannan ko shi kadai aka ce in muka yi sallah muna samun irin wannan ƙarfin ƙarfin tsiya sallah ke bamu ko shi kadai ya ishe mu ba sai an waɗa wasu abubuwa ba domin da ma Allah subhanahu wataala ya yi mu ne don mu zamanto masu haɗin kai ba don mu zamanto masu rabuwar kai ba ya yi mu don mu dunkule wuri guda ɗaya ba don mu wace ba haka Allah subhanahu wataala yake son mu kamar yadda muke haduwa a cikin masallaci mu bauta ma Allah bayan limami guda daya haka Allah yake so ummin hitama kowa na son kowa kowa na kamnar kowa haka Allah subhanahu wataala yake so kuma dan haka ne Allah ta'ala ba ya shar'anta addinin musulunci ba dan mu rabu ba ba dan mu watsu ba ba dan mu ta bakin ciki mu ta keta mu ta gaba da juna mu ta kokarin ganin sai waɗansu mu sun ci baya sai rayuwarsu ta lalace ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce mai ibada sannan a cikin sallar jami'i ƙarfin Allah subhanahu wata'ala sarkin sarakuna yana bayyana Allah mahalicin kowa girman shi yana bayyana a cikin lokacin da ake sallar jami'i saboda mi saboda musulmi a lokacin da suka haɗu wuri guda ɗaya kamar nan wurin suna bayan limami ne guda ɗaya kuma suna bayan alƙibla guda ɗaya sa'annan kuma suna bauta ma Allah shi kaɗai ba kowa da Allah shi ba Allah kowa guda ɗaya ne shi ne dai Allah wanda ya halicci kowa ya halicci mala'iku kuma ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu saboda haka shi kaɗai muke bauta ba a lokacin da muka zo wurin bauta muna kankan da kai muna kaskantar da kanmu muna tsoron azaban Allah muna kwaɗayin rahama Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai lullube mu da rahama shi Allah zai game mu da kyautatawa shi Allah ta'ala ya ce wada'uhu khawfan wa tama'a ku kira Allah subhanahu wataala kuna tsoron azaba kuna kwaɗayin rahama Allah subhanahu wataala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Allah ya ce lalle rahama Allah ta'ala tana nan kusa da masu kyautatawa da haka cikin sallar jami'i ana samun wannan ƙarfin Allah subhanahu wataala yana bayyana saboda dukkan mu gaba daya a cikin mu akwai masu mulki akwai masu shugabanci akwai hukumomi tare da mu amma dukkan su za su yi irin aikin da talakawan suke yi kaga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala din dai da muke cewa Allahu akbar shine mafi girma daga kowa sa'annan a cikin sallar jami akwai amfani ko kuma cikin sallah ma gaba daya akwai amfani da yake dawowa ga jikinmu sallah tana karfafa duk wata gaba da ke cikin jikinmu sa'annan sallah tana sabbaba mamu sabko ma'ana tana sanya mamu koyin sabko cikin al'amurra sa'annan kuma sallah tana sa sakewa ga dukkan gabobin jikinmu gaba daya idan muka ɗauki jiki gaba daya za mu ga cewa wato jiki yana aiki cikin sallah in yana tsaye in yana zaune ma yana aiki cikin sallah domin shi ne daga tsayin ya koma zanne kuma shi ne daga zannan zai tashi sa'annan jiki yana aiki idan ya yi sujada jiki yana aiki idan ya yi ruku kaga jiki yana ta motsawa harshenmu wannan wanda muke magana da shi shi ma yana aiki a cikin sallah saboda shi ke karatu yana aiki saboda shi ke cewa kabbara shi ke yin kabbara yana allahu akbar harshe yana aiki a cikinmu idan muna sallah saboda shi ne yake tasbihi shi ke subhanallah shi ke talili kenan kaga harshe shi ba yana ta motsawa sa'annan hankalinmu ma yana ta motsi yana ta aiki saboda mi saboda shi ne yake tunani shi ne yake lura da abinda harshe yake karanta mashi na littafin Allah subhanahu wataala kaga shi ma aiki yake ta yi haka zuciya ma tana ta aiki tana mai kawo tsoron Allah da girman Allah da kuma bege zuwa ga Allah subhanahu wataala idan muka duba zamu ga sasannin jikinmu gaba ɗaya aiki suke cikin sallah saboda haka motsa wasu alheri ne gare mu kuma masana lafiyan jiki sun bayyana cewa jiki in yana motsawa yana jin daɗi in yana motsi lafiyar shi tana karuwa saboda haka a cikin sallah akwai wannan ko ina naka motsawa yake yi kaga wannan fa'ida ce mai girma ita ma da ita kadai a ce za mu samu a cikin sallah to da ta ishe mu bayan kuma ga da yawa mun faɗi kuma akwai da yawa da za mu bari to haka in muka yi sallah muka ɗauko zakka ita ma za mu ganin a cikinta akwai fa'idodi masu tarin yawa zakka tana koya ma mai yin ta ɗabi'a ta kyauta sa'annan tana tsarkake shi daga muguwar ɗabi'a ta rowa kuma samun ɗabi'a kyauta da kuma rabuwa da ɗabi'a ta rowa shi ke sa mutum ya rabauta da samun yardan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya saba ma rowa kanshi Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne waɗanda suke rabauta da gidan aljanna a cikin zakka akwai biyan bukatan talakawa akwai toshe bukatan talakawa sa'annan a cikin zakka akwai yaye bakin cikin mutanen da ake bi bashi ko dai a biya masu ko a basu su biya sun samu wani dan hutu a cikin rayuwarsu da damuwar da ke tare da su sa'annan a cikin zakka akwai sauƙaƙawa ga 'yan tafiya matafiya ‘yan hanya su ma Allah ta ya ce a ɗauka a basu kaga ana taimaka masu ana sauƙaƙa masu rayuwarsu waɗanda guzurinsu ya riga ya yanke ko kuma waɗanda dama ba su da dama suna tafiya ne da roƙo suna tafiya ne da bara gari gari su roƙa samu abin da za a taimaka masu gusa wani garin to da zakka sai a sauƙaƙa masu wannan wahala da suke ciki sa'annan kuma a cikin zakka akwai taimako na ayyukan musulmi na gaba ɗaya kamar masallaci in ya kama kamar makaranta in ta kama kamar taimakon jihadi fi sabilillahi taimakon masu jihadi sai masu makamai sai masu dawaki a zamanin can raƙumma sai masu kayan yaki wannan abu ne na al'umma na kowa da kowa ba kayanka ne da za ka amfani da su kai kadai ba a za ka amfani ne da al'umman musulmi su amfana da shi sana zakka tana raba mutanen da suke cikin takaici suke cikin tsiya da talauci suke cikin rishi tana raba su da kyashi tana raba su da kece da bakin ciki akan mawadata waɗanda suke masu jin daɗi duk wanda yake ɗaukar zakka yana ba talakawa to talakawa nan suna son shi suna kamnan shi saboda haka zakka tana cika masa zukata da son waɗannan mawadata din zakka tana hana su su munana zuwa ga waɗannan mawadata din su ba za su munana ba kuma ba za su bar wani ya munana zuwa ga waɗannan mawadatan ba saboda mi saboda suna ɗaukar zakkarsu da Allah ya ce su ba su suna ba su sa da haka ne kuma za a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali a cikin al'umma al'umma matukar dai ba su yin zakka ko suna zakka da son zuciya yadda suka ga dama su ƙara ma mai ƙarfi ƙarfi to wallahi ba a rabuwa da zaman ɗarɗa ba a rabuwa da zaman tashin hankalin da ake ciki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahlul kitabi mutanen da yahudu da nasara abinda ya dauke su akan suka ta kashe junan su saboda ruwa kowa ya samu sai ya hana sai ya hana ma yan uwan shi sai ya rike ya tattalin kan shi ta tunanin kan shi ne kada yake da bukata banda al'umma bayan Allah subhanahu wataala ya ce ba masu imani wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum a cikin dukiyoyin mutanen kwarai akwai haƙƙi ga waɗanda suke roƙo da kuma waɗanda aka hana su roƙo ma'ana dai Allah ta'ala ya wajabta haƙƙi na musamman a cikin zakka a cikin dukiyar mawadata to in ba su badawa dole ne a samu a samu barayi a samu ƴan bashi a samu ƴan ta'adda saboda mutane sun yi yawa mutane da yawa ba su da aikin yi ba su da kasuwanci ba abin da suke yi sai zaman banza mizanin sai tunanin fadawa cikin gidajen mawadatan da suke marowata ne ba su fitar da haƙƙin Allah subhanahu wataala ba ma ana ba da sai a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali a samu soyayya a samu yan uwantaka cikakkiya tsakanin musulmi zakka tana kubutar da dukiya daga sharrin da ke cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka doki zakkar dukiyarka ka bada to ka tafiyar da sharrin wannan dukiyar daga barinka wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tsare dukiyoyinku da bada zakka raka abin da ke tsare ba dukiya shine ka dauka ka bada zakka kowane irin yanayi yake ciki kakkace ba za ka bada ba tunda dai abin ya kai a fitar da zakatu ka dauka ka bada in kana son zaman lafiya da kai da Allah subhanahu wataala in kana son zaman lafiya a cikin kasuwancinka in kana son kyakkyawar rayuwa to ka fitar da haƙƙin Allah subhanahu wataala ka dauka ka bada sa'annan a cikin zakka akwai taimako na al'umma ma'ana waɗanda suke ɗauka su bada kamar taimako ne suke yi ma sauran al'ummarsu waɗanda ba su da saboda bi saboda shi addinin musulunci bai yarda a ce a cikin waɗanda suke runguma addinin musulunci akwai wanda bai samun abincin da zai ishe shi ba musulunci bai yarda ba a ce yau ga wani musulmi ya tashi ya wuni ya kwana bai ci komi ba musulunci yana zargin musulmin da suka bar musulmi ɗan uwansu ya yi ni ya kwana da yunwa musulunci na zargin waɗannan mutanen ko kuma musulmin da bai samu suturar da za ta rufe mai jiki ba ko kuma musulmin da bai samu gidan da zai tattaruwa zuwa gare shi ba ga hili yake kwana to musulunci yana zargin waɗannan musulmi waɗannan su ne larurori waɗanda ana buƙatar su a kowane lokaci su ne dama saboda su ne ma aka yi rayuwa kuma dai rayuwar da ake duk saboda su ne saboda ka cika koshi ka samu suturar da za ka sawa sa'annan ka samu wurin zama waɗannan su ne abubuwan da duk wanda ya same su to yana cikin rayuwa mai daɗi wanda ya rasa su ko ya rasa wasu daga cikin su to yana cikin tashin hankali saboda haka ake son duk wanda ke rayuwa a cikin inuwar musulunci musuluncin da yake cike da tausayi a ce ya samu waɗannan abubuwa musulmi kuma ana neman shi da ya yi ƙoƙarin samu makan shi waɗannan abubuwa ɗin waɗanda suke su ne moriyar rayuwa ko dai ya yi da ƙoƙarin shi ya yi da aikin shi in bai samu ikon yin haka ba ya yi ya yi abin bai samu ba to waɗanda za su taimaka mai su ne al'umma shi yasa Allah subhanahu wataala daga cikin hanyoyin da za a bi a rabu da irin wannan muguwar rayuwa sai Allah subhanahu wataala ce a bada zakka da kuma zakka kaga ba wani abu bane wanda yake mai yawa ba dan abu ne dan kadan cikin jikka dubu ka dauki jikka 25 ka bada abu ne kadan aka neme ka cikin tiya 30 ta haci ko ta masara ko ta wake ko ta dawa ka dauki 30 ka bada kaga ba wani abu ne aka nema gare ka ba cikin tinkiya 40 ka bada guda cikin shadu 30 ka bada guda cikin raƙumma 5 ka bada akuya kaga duk ba neme ka da wani abu mai tsanani ba wanda aka matsa maka ba cewa aka yi karaba dukiyar ka biyar ka bada ɗaya ba cewa aka yi karaba dukiyar ka waje 20 ka ɗauki ɗaya ka bada gari ba ka gani Allah yana da tausayi amma duk da haka nan sai mutum ya ce bayi sai mutum ya zo ya tara ma kanshi bala'i ya tara ma kanshi bakin ciki ya tara ma kanshi nadamar da ba za ta yanke ba har zuwa ranar tashin alkiyama kuma ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai tara maka wannan abin da kana Allah zai tara ma shi gaba daya a ce ga yanin ka dauka wa mutum ba zai ya dauka ba duk shekara in hakkin zakka ya wajaba baka bada ba yana nan a wurin Allah za a tara ma shi ranar alkiyama jibgege guda tari guda kamar wani gungume ban dutse a ce ka dauke shi kuma kaga baka iya ba shi yasa Allah ta'ala ce sayutawqu da ma bakhilu bihi yawm alqiyama abinda suka yi rawar da shi za a rataya musu shi ranar alkiyama kuma kaga mutum zai dauka ba ranar alkiyama ba duniya bace da zaka ce baka iyawa ba dauka zakai ko kwatanta ma ba ka iyawa ba za ka yi ba za ka yi ƙoƙari ka ɗauka ba daɗi da daɗi sai ka ɗauki wannan kayan waɗanda haƙƙin Allah ne da Allah ya ce ka bada ka ki badawa to ballantana ba kuma ga irin alheran da za ka samu idan ka ɗauka ka bada saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala waɗannan ibadodi da Allah ta'ala ya shar'anta su gare mu ya shar'anta su ne saboda amfanin mu mu yi kokari mu tashi mu aikata su domin su samu mana arziki na har abada su samu mana rayuwa ta jin daɗi ta dindindin wadda ba za ta karewa ba ita ce rayuwar aljanna Allah ta'ala ya taimake mu da haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da irin wannan rayuwa mai daɗi Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu gaba daya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka ba mu na bana mai albarka Allah ka kare mu daga ruwan azaba ya Allah Allah ka ba mu ruwan rahama ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna likita suna ji ya Allah ka ba su lafiya Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da matan su ya Allah Allah ka yafe mana zanuban mu ya Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tabbatar da mu akan alkhairin duniya da lahira Allah ka yafe mana dukkan zanuban mu ya Allah Allah ka hada kan mu ya Allah ka raba mu da rabuwa ka ya Allah Allah ka hada kan mu ka raba mu da rabuwa ya Allah Allah ka hada kan musulmi ka raba su su da rabuwa ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka biya mana bukatun mu gaba ɗaya na alkhairi ya Allah Allah duk wanda yake da gurin alkhairi ya Allah ka sa ya cin mashi ya Allah Allah da wanda yake bukata wurin ka Allah ka bi mu sani Allah ka ba mu shi ya Allah Allah ka kare mu daga sharri da makirci da kaidi ya Allah Allah ka tsare mu ka kare mu daga makiyan mu ya Allah na'am